ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren lahadi ne wanda ya daidai da daren sha biyar ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin daidai da uku ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da tara wannan shine kasan na ɗari da goma daga cikin jiran karatutukan littafin al'imamu abi abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi wa take da cewa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'ar musulmi ba su manta ba har yanzu ba mu gushe ba muna cikin kitabu mawaqiti sala wato babukan da ke bayani dangane da lokutan sallah azhar la'asar magariba isha da kuma ainihin sallah asuba da kuma sallolin da suke makalkala a jikin waɗannan salloli na nafilfili kamar raka'atul fajri da kuma sallolin nafilfili waɗanda aka iya rama su da suka cancanta a yi su bayan azhar sai a yi su bayan la'asar ko kuma yin sallar nafila a bayan sallar la'asar duk baki ɗaya waɗannan babuka suna tattauna mana dangane da wannan karatu Allah ya taimake mu a yau za mu tashi a idda al-Imam al-Bukhari yake cewa babu man lam yakrahi salata illa ba'da salatil asr wal fajr mun karanta wannan babin za mu tashi babu ma yusalla ba'da al-asri min al-fawa'iti wa nahawiha babin da ke bayani akan sallolin da ake iya rama su wato a yi su daga cikin sallolin da suka kubuce sai a yi su bayan sallar la'asar wato abin da wannan babin yake nufi shine lokaci da aka ce maka ba a yin sallah a bayan sallar la'asar ana nuna maka lokaci sallar da aka ce ba a yi a bayan sallar la'asar su ne sallolin da rana ta taho za ta faɗi amma sallah ce ake bin ka bashi za ka iya rama ta koda bayan sallar la'asar a'a nafila ce da ya kamata ka yi bayan sallah a zahar sai baka yi ta ba saboda wani abu ya ɗau hankalinka za ka iya yin wannan nafila bayan sallar la'asar to shine imam bukhari ya ce ma yusalla ba'da al-asri sallolin da suka halatta a yi su bayan sallar la'asar min alfawa'iti daga cikin sallolin da suka kubuce wa nahawiha da kuma makamantansu ma'ana waɗanda ba kubucewa suka yi ba kamar nafila wadda ake iya yin ta da an yi sallama sallar la'asar wa qala quraibun quraib asalin shi almajirin abdullahi dan abbas ne kuma bararren bawan shi ne amma kuma yakan ruwaito hadisi daga wasu sahabbai ko ummahatul mu'minina kamar yadda ya faru a nan yace an ummi salama daga ummi salama uwar muminai matar annabi sallallahu alaihi wa sallama tace sallan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba'da al-asri raka'ataini manzon Allah yayi sallah raka'a biyu bayan sallar la'asar wa qala sai yace shagalani nasun min abdul qais wasu mutane ne daga cikin ƙabilar Abdul Qais suka kawo mini ziyara ko suka zo yin tambaya bayan sallah azhar shine ban sami waɗannan salloli ba anin raka'ataini ba'da zuhuri wato ban sami waɗannan raka'o'i ba bayan sallah azhar har la'asar ta yi shine ana ida da la'asar sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tashi yayi waɗannan nafilfili raka'a biyu me muke fahimta daga wannan hadisi muna fahimta daga wannan hadisi cewa ashe daga cikin sallolin nafilfili akwai nafilar da take da ƙarfi har ya halatta a ainihin ramata in ba haka ba za a ɗauka wannan nafila ce ba a bakin komai ba irin nafilfilin da ake kafin azhar da nafilfilin da ake bayan azhar an idar da sallah azhar sai baki aka haɗu ana tattaunawa ana tattaunawa har la'asar ta yi ana idar da la'asar sai tashi ya rama dan karkace wannan wace irin sallah ce sai ce a baki ne ne daga cikin kabilar Abdul Qais suka shagaltar da ni ban sami yin dama ban samu dama yin waɗannan nafilfili na bayan azhar shine ne su a bayan la'asar to annan Imam al-Bukhari ya amsa maka bangaren farko na wannan babi shine babu ma yusalla ba'da al-asr min al-fawaiti sallolin da suka kubuce ana iya rama su bayan sallar la'asar ko to sai kuma wa nahawiha to shine hadisan da zai kawo zai fassara mana zamu ji waɗanne irin salloli ne kuma ake iya yin su bayan sallar la'asar قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثنا أبي أنه سمع عائشة قالت والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله وما لقي الله تعالى حتى سقل عن الصلاة عائشة الله مدوككين سركي يقارى متى يردى الإمام عبد الواحد ابن أيمن يتي حدثني أبي بابانا يا باني حديثي annahu sami Aisha ya ce ya ji ainihin wato Aisha shi Aiman kenan shi ne tabi'i ya ce ya ji as-sayyida Aisha to anan ina so ku kirga da malamin Bukhari da Imam Abdul Wahid sai Aiman tsakanin Imam Bukhari anan da Aisha mutane nawa kenan mutane uku don a ka duba da kyau ka gani Abu Nu'aymin Al-Fadl ibn Dukayn Abdulwahid sannan sai shi Aiman almajirin Aisha uku to sannan sai ita Aisha wannan ya nuna wannan hadisi ruba'i ne kenan al-ahadisar ruba'iyya su ne hadisan da ya zama tsakanin mai riwaya daga cikin mawallafa kamar Bukhari, Muslim, Abu Dauda, Nasa'i, Ibn Majah tsakanin shi da Annabi sallallahu alaihi wa sallama shine a samu mutane guda hudu irin waɗannan suna nan birjik a cikin kutubu sitta abin da ya karanci a cikin kutubu sitta su ne alhadisa sulasiya imam bukhari yana da hadisai guda ashirin da biyu waɗanda tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi sallama mutane uku ne rak hadisan nan ashirin da biyu su ma ba isnadodi ne waɗanda ma'ana akwai mukarrarat a ciki duk da waɗanda ya maimaita guda ashirin da biyu Tirmizi yana da ƙwaya ɗayan rak, Ibn Maja yana da guda biyar amma da isnadi ɗaya kuma isnadin da'ifi. Nasa'i ba shi da sulafi ko ƙwaya ɗaya, Abu Dauda ba shi da sulafi ko ƙwaya ɗaya, Muslim ba shi da sulafi ko ƙwaya ɗaya. Ma'ana al'imamul Bukhari ya ruwaito hadisin da ya zama tsakanin shi da annabi akwai mutane uku ne rak, to guda ashirin da biyu ne waɗannan hadisan. duk da waɗanda ya maimaita muslim ba shi da ko ɗaya abu dauda ba shi da ko ɗaya nasa'i ba shi da ko ɗaya tirmizi yana da ƙwaya ɗaya da isnadi da'ifi amma asalin hadisin sahihi ne saboda ya zo ta wata hanya ibnu maja yana da ƙwaya biyar da isnadi ɗaya kuma isnadin matacce ne waɗannan su ne tafsili dangane da al-asanid as-sulafiyya wato waɗanda tsakanin mai littafin da annabi mutane uku ne malamai suna girmama irin wannan Imam Ahmad bin Hanbali ko yana da su masu ɗimbin yawa wanda har aka samu wani malami ma ya tattara su gaba ɗaya mai da su littafi mai zaman kanshi ya yi musu ainihin sharhi ina fata an gane Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce wallazi zahaba bihi ina rantsuwa da wanda ya tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama me Aisha take nufi ina rantsuwa da Allah kenan to ana so ka zama mai kaifin basira yanzu sai ka ce a wannan zamanin da Aisha take ba da wannan hadisin annabi ya rasu kenan tunda ta ce wallazi zahaba bihi ina rantsuwa da wanda ya tafi da shi kenan annabi ya tafi a lokacin to kaga haka zaka fahimta ko to saurari mawaƙin Hausa me yace yace baba ka kai ni ƙasashen turai tun ban tadda iyayena ba sai ka ce a lokacin da ya waka iyayen shi sun mutu kenan ko da bai faɗa ba haka zaka fahimta nan ma abin da muke fahimta daga Aisha kenan wallazi zahaba bihi tace ina rantsuwa da wanda ya tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ma tarakahuma manzon Allah bai bar waɗannan rakawo'i guda biyu ba waɗanda yake yi bayan sallar asar hatta laqiya Allah har sai da ya sadu da Allah wa ma laqiya Allah ta'ala hatta saqula ani salati manzo Allah ko bai ainihin wato sadu da Allah ba har sai da ya nauyi daga yin sallah a tsaye baya iya yin sallah a tsaye sai dai a zaune wa kana yusalli kaseeran min salatihi qa'idan dan haka mafi yawancin sallar shi a zaune yake yin ta ta'ani raka'ataini ba'da al-asr tana nufin raka'o'in nan guda biyu waɗanda annabi yake yi bayan sallar la'asar mafi yawanci a zaune yake yin su wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yusallihima manzo Allah ya kasance yana sallata waɗannan raka'o'i biyu na bayan sallar la'asar sai dai wala yusallihima fil masjidi ba a masallaci yake yi ba makhafata an yuthqila ala ummati idan kai ya nauyaci al'ummar shi dan da annabi ya fara yin abu sai jama'a sai su ce za su yi kwaikwaye shi in abun kuma ya zama ba dole bane kuma suna da buƙatar su kwaikwaye shi sai abu ya zama matsala dan haka sallar tarawih annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yi a cikin gida jama'a suna jin shi su taru a masallaci wasu su taru a bayan gidan shi da ya fahimci ɗaya biyu uku ran na hudu sai ya ki fitowa aka zo aka tsammaci cewa ya makara ne aka yi ta gyaran murya ana faɗakar da shi ko ya fito ko ya makara ne sai ya shiru sai da aka idar da sallah asuba ya ce na ji ƙwazon ku amma na ki fitowa ne don ka a wajabta muku in aka wajabta sai ta zama matsala a ƙarƙashin wannan jama'a wannan hadisi yana tabbatar mana da wa nahawiha da bukhari ya ce don haka jama'a akwai sunnancin yin sallan nafila bayan sallan la'asar amma ya kamata ka fahimta bayan sallar la'asar daga yin sallar la'asar amma in ka bari rana ta tafi za ta faɗi wannan bai halatta ba sai in sallah ce ta ramuwa amma daga yin sallar la'asar gashi to amma me yasa abin ya ɓoyi ga mafi yawancin sahabbai shine akwai ayyukan da annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi a gida da yawancin sahabbai a cikin gari ba sa sanin waɗannan abubuwa matan shi ke ruwaitowa akwai abubuwan da annabi yakan yi a cikin gari baya yi a gida da yawanci matan shi basu sani ba yanzu kaga wannan hadisin da yawancin sahabbai basu san shi ba domin a cikin gida yake yi ina fata an gane hadisin fitsari a tsaye kuma fa abu ayyub al-ansari ya ruwaito da ya ruwaito aka ja gaya wa aisha sai ta ce ƙarya ne annabi baya yin fitsari a tsaye sai abu ayyub ya ce ku rabu da ita ba tana cikin gida ba mu muke tafiya da shi tunan kuma me yake nunawa wani abu ne da annabi yake a waje wanda mutan gida ba sa sani ko kun fahimci wannan da kyau jama'a dan haka kaga Allah madaukakin sarki cikin iyawar shi ya tara sahabbai masu yawa a waje a cikin gida kuma ya tara ahlul baiti mata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yawa sai suka zama waɗannan nau'ukan mutane guda biyu waɗannan abokai ne na waje waɗannan abokai ne na ciki sai suka haɗu su ne suke ruwaito shari'a wanda diye baran-baran da ɗaya daga cikinsu zai yi asarar shari'a. Kana cewa ba ruwanka da mutan gidan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ka zama nasubi mutumin banza mai cin mutuncin mutan gidan annabi sallallahu Alaihi wasallam za ka yi asara. Kana zama rafidi wanda kake zagin sahabban annabi sallallahu Alaihi wasallama kace ba ka ba su sai ka yi asara. As'adun nasi man amana bihima. mafi albarka mai albarka cikin mutane shine wanda ya da sahabbai da ahlul baiti waɗannan aƙidoji mu ne kaɗai ahlus sunna muke da su a duniya shi'a da khawarij ba su yadda da ainihin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ba sai dai irin yaddar banza da khawarij suka yi da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama za su ce wai suna karɓan hadisai wurin sahabbai amma fa ba sa cewa radiyallahu anhu kuma su ne musu kallon banza ne za su iya buɗe baki su zage su khawarij sannan sai zuwa sai shi a waɗanda su kuma gaba ɗaya ma ba sa karɓan ainihin hadisan auren sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to ta wani bangare akwai wasu mutane kuma nawasib waɗannan nawasib Allah ya taimake mu ba mu da su a Najeriya su ne masu zagin ahlul baiti su kuma su kuma an fi samun su a ƙasashen Sham galibi da ƙasashen Yaman zaka ji mutum ya buɗe baki ya zindima wa Fatimatu Zahara zagi ya buɗe baki ya zindima wa Sayyidina Ali ko Hassan da Hussein zagi kamar yadda Shi'a kuma ke zagin sahabbai to saboda Shi'a kuma ba su da adalci su kuma sai suka ce la wala'a illa bi bara ba yadda zaka kaunaci Aliyu da Fatima da Hassan da Hussein sai in kana kin Abubakar da Umar dan haka su kuma Shi'a a wurin su wanda di ya yadda da Aliyu to dole ne ya kafircewa abubakar wanda kwadi ya ce ya yadda da aliyu kuma ya ce ya yadda da abubakar sai ce shi ma nasubi ne da haka duk sanda kake karatun littafan su ga sanan irin su Khomeini da sauransu in ka ji ya ce haza nasubi yana nufin wai mu ne ahli sunna tun da dai har ba mu yadda a zagi abubakar ba to ko da mun yadda da kare mutuncin sayyidina ali a'a har yanzu ba a karba ba a duniya babu mai bakar aƙida irin ɗan shi'a amma kuma babu mutum mai wayan tsiya irin shi kullum zai ce a taho haɗin kai a taho haɗin kai lokacin da yusuf abin nan me yake da suna mustapha suba'i ya littafi ya sami shi a sunnatu wa makanatu hafit tashri'il islami ya biye gutsu-gutsu da shi'a a cikin littafin sai suka ce a gayyato shi a zo magana haɗin kai asalin farkon da'awar at-taqribu kenan a wannan zamani yau kusan shekara hamsin da wani abu a zo magana haɗin kai da ahlus sunna Mustafa Suba'i kuma ba salafi bane Mustafa Suba'i dan ikhwan ne ma'ana dan kungiyar brothers ne shikenan sai ya tafi aje a haɗa kai da su da aka je aka yi taron haɗin kai shikenan haɗin kai haɗin kai suna komawa gida su tara mutanen su za su bayyana musu taron haɗin kai anan sai suka fara da zagin sayyidina Abubakar da Umar shine suba'i da labari ya je gare shi ya ce to kuma babu haɗin kai don haka da kanshi ya dawo yana cewa babu abin da ya fi zaman lafiya sai abin da masu bin manhajin salafiya nan suka ɗauka wa kansu cewa babu magana wani haɗin kai da shi'a don me za a yi haɗin kai wata fa'ida ahli sunna zai ci in ya haɗa kai da shi'a babu ta me ahli sunna ya rasa wanda in ya haɗa kai da ɗan shi'a zai same shi babu shi amma akwai abubuwa masu ɗimbin yawa waɗanda ɗan shi'a ya rasa in ya haɗa kai da ahli sunna zai cimma su don haka yanzu duk inda aka kai aka kai aka kai aka kai sai su ce haɗin kai haɗin kai yan ɗariƙar tijjaniya yanzu a najeriya gaba ɗayansu sun ba da goyon baya su haɗa kai da yan shi'a yan ƙadiriya gaba ɗayansu sun ba da goyon baya su haɗa kai da yan shi'a don haka din najeriya babu wani ɗan tijjaniya ko ɗan ƙadiriya wanda yake suka shi'a sai da yau a ɗauke su hoto an yi taron haɗa kai gobe a ɗauke su hoto an yi taron haɗa kai wannan irin munafincin da guntsugulu shine suka haɗa a Sokoto suka je suka haɗe kai sai daga baya kuma sai in ta zo ta buga shine ana nan wata ran ɗan tijjaniya yana na yana karatun a shafa tsautsayi zai zo inda alkazi iyal yake cewa muna kafirta 'yan shi'a kai tsaye saboda suna fifita limamansu akan annabawa to nan kuma sai fada ya faru tsakanin yan shi'a da yan tijjaniya ko da yan shi'a da yan kadiriya sai kuma a zo ana yaki a cikin masallaci saboda haka duk wani dan shi'a da zai zo da da'awatu taqrib ka ce wa mal fa'idati allati narjuha min wara'i zalika taqrib bayan an hada kan nan wace fa'ida ce menene muka rasa saboda ba ku a cikin musulunci ba ma buƙatar ku in kuna buƙata ku ne za ku tuba daga kafircin da kuke yi ku karbi sunna kawai don haka a daina ku da cewa ai shi kenan yanzu an zo ana faɗa da 'yan shi'a kwana biyu za a dawo ana faɗa da ahalin sunna don haka ku zo a haɗa kai da 'yan shi'a babu bambanci da ɗan shi'a da okonko ya kamata kowa ya gane wannan duk wannan da'awa cewa a haɗa kai a haɗa kai a haɗa kai sunna ake so a kawo rikici saboda kun zauna kuna addinin ku shuru ta ce a zo a haɗa kai kuma sai a mai da ku ‘yan oda su tafi dai can iyayensu ‘yan ɗariƙa sun ba su masallaci sun ba su goyon baya to ku sa musu ido ku gaya za su ƙare amma a hirkar wani malamin sunna wallahi su yaudare shi wannan da'awa ce alamiya duk duniya suke yin ta shine ka ji fiye da shekara hamsin da ta wuce a wannan lokaci khatib ya rubuta littafi ya sa mishi khututul arida khututul arida me ma'ana khututul arida shin zai yi haɗin kai tsakanin yan shi'a da ahli sunna za a ce ai haɗin kai daga cikin tsari da nazariya ta haɗin kai shine idan kana zagin ubana ina zagin ubanka mu daina zagin iyayen juna to su suna zagan mana sahabban da mun yarda da su mu kuma ba ma zagin wani daga cikin waɗanda suka yarda da shi cikin sahabbai ko ahlul baiti ana son haɗin kai dama menene ya raba kan shine zagin sahabban ba bin mazhabin Ja'far sadiq ba mazhabin Ja'far sadiq in dai kana da ingantaccen isnadi zuwa ga Ja'far sadiq kace mazhabin shi zaka bi a fiqhu za a waye gari da kai da mai bin mazhabin malikiya ko shafi'iya kusan duk abu ɗaya ne domin Ja'far sadiq wahid min a'immatil islam ɗaya ne cikin limaman musulunci bai gaza bai fi imamu malik ko imamu wane ne wane ne wane ne ba a ƙarƙashin haka ashe mas'alar ba fiqhiyya ba ce amma mecece mas'alar mas'ala ce aqdiyya qur'anin da muka yadda da shi ba su amince da shi ba sahabban da muka yadda da su ba su yadda da shi ba annabin da muka yadda da shi ba su yadda da shi ba yanzu kwanan nan abin da suke ta tutiya a tashoshinsu kenan cewa in dai wannan annabin da ya zauna da abubakar da umar a bisa ya yadda da su sun yadda da shi in dai shi ne annabin da ahli sunna suka yadda da shi to mu kuma ba wannan annabin muka yadda da shi ba abin da suke ta propaganda kenan yanzu je ka buga youtube.com website ne wanda yake ɗauko hotunan malaman su kalmomin da suke faɗi kenan a tashoshinsu in dai annabin da ya yadda da abubakar da umar ne ahli sunna suka yadda da shi to su kuma ba su yadda da wannan annabin ba dan Allah jama'an musulmi annabin da kuka yadda da shi ya yadda da abubakar da umar ko bai yadda da su ba ya yadda da su to yan shi'a sun ce ba su yadda da wannan annabin ba to wannan takrib ne dan haka ku basu su karata su can da iyayensu yan ɗariƙa Allah ya kiyaye to shine sai yake cewa al-sayyida Aisha take cewa wala yusallihi ma fil masjidi ai manzon Allah baya waɗannan nafilfili a masallaci makhafata an yuskila ala ummatihi dan kai ya dora wa al'umma shi nauyi sallallahu alaihi wa sallama wa kana yuhibbu ma yukhaffifu anhum manzon Allah yana son duk abin da zai sauƙaƙa wa sahabban shi da jama'ar shi Allah yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum manzo ya zo daga gare ku duk abin da ke ba ku wahala wannan abin yana kuntatawa manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallama harisun alaikum ya nemi ku kwaɗayin ku samu sauƙi bil mu'minina ra'ufur rahim yana tausayin muminai yana jin kansu mawaƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace min al abi ahna wa min al ummi arhamu manzon Allah ya fi babanka tausayinka ya fi mahaifiyarka jin kanka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قالت عائشة ابن أختي ما ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط السيدة عائشة الله يقارى متى يردى تكي بعد لاباري دنيتا شيني أروة بن زبير domin kaji yadda isnadin ya ce haddasana hishamun hishamu ya ba mu hadisi in ji al'imamu ya haya shi ko ya ce akhbarani abi hishamu ya ce babana ya bani labari wane ne baban shi urwatu dan zubair urwatu ya ce qalat aishatu aisha kanwar mahaifiyar shi ce asma'u ta ce ibna ukhti ya kai dan uwana ai ta shafe harafin nida ne ibna ukhti ai yabna ukhti ya kai dan uwata Qur'ani ya zo da irin wannan ko? Eh? Ɗan ’yar uwata ya kai ɗan ’yar uwata, Qur'ani ya zo da irin wannan, ibna ummi ko? Yabna ummi, to wannan yabna ukhti, to ibna ukhti ya kai ɗan ’yar uwata, ma tarakan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sajada ta ni ba'ad al'asri indi qattu tun da manzon Allah yake bai taɓa barin raka'o'i biyu waɗanda yake yi a bayan sallar la'asar ba a wuri na daɗai bai taɓa barin su ba Aisha tana nuni akan cewa koyaushe in annabi yana ɗakinta yana kula da waɗannan nafilfili na bayan sallar la'asar to za mu zo mu ji kuma hadisan Abdullahi dan Umar inda zaka ji ƙarin bayanan nan ƙarara cewa lallai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata yana yin su قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت عائشة الله يقارى متى يرداتك ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعهما ركعوا إيقدا بيدتي من زن الله بايا برنسو سرا ولا علانية أسرنشي ko a ɓoye raka'atani qabla salati subhi raka'o'i biyu waɗanda ake kafin sallah asuba wato raka'atal fajri annabi baya barin su wa raka'atani ba'da al-asr da kuma raka'o'i biyu bayan sallar la'asar a sarari a sarari ko a ɓoye annabi baya barin su صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال رأيت الأسود ومسروقا شهدا على عائشة قالت ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين أبو إسحاق يكي تشوا واتو السبيعي كنا يتي رأيت الأسود ومسروقا ناغا مالمينا الأسود أن يزيد نكما مسروق دكا الماجران عائشة شهدا على عائشة suka ba da shaida a kan cewa Aisha qalat Aisha ta faɗi cewa ma kana nabiyu sallallahu alaihi wa alihi sallama ya'tini fi yawmin ba'da al-asr babu wata rana da manzon Allah zai zo wurina bayan sallar la'asar illa salla raka'ataini sai yayi sallar nafila raka'o'i guda biyu nafilfili nau'i guda hudu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi ba da muhimmancin yin su a gida nafilar farko ita ce raka'atul fajri raka'atul fajr manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fi bada muhimmancin yin ta a gida nafilar da ake bayan sallar la'asar sai nafilar da ake bayan sallar magariba sai kuma nafilar sallar dare annabi ya fi yin waɗannan salloli a gida sallallahu alaihi wa alihi sallam a bayan ba kuma manta ba mun karanto hadisai da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ku samu daga cikin sallolin ku ku rinka yi a gida kar ku bar wa shaidan ya zan yana da rabo a gidan ma'ana gidan da ba a nafila ba a karatun alkur'ani ba a karatun suratul baqara shaidan yakan shiga gidan ya dagwalgwala al'amarin gidan Allah ya taimaka Allah ya kiyaye babu tabkiri bis salati fi yawmin ghaimin fi yawmi ghaimin babin da ke bayani akan gaggauta yin sallah da wuri a yinin da ike akwai lullumi ko akwai jido ko kuma akwai rashin fitowa hasken rana ana so a wannan yinin da zarar kun tabbatar lokaci ya shiga sai ku yi sallah saboda idan ba ku yi ba sai karfe hudu ta yi la'asar ba ta bayyana gare ku ba قال حدثنا أزهر بتبين غريكو عفوا قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابن أبي كثير عن أبي قلابة أن أبا المليح حدثه قال كنا مع بريدة في يوم ذي غيم أبو المليح يباد الأباري أبو القلابة wato ɗabi'u irin na larabawa sun sha bamban da na hausawa jama'a shi ba haushi kullum zai girma mutum sai ya ce malam wani shi ko balarabe zai girma haka sai ya ce maka abuwa ne don haka da kun haɗu da balarabe kai kokari kake ce ka ce mishi wa ismi Muhammad shi kuma sai ce maka Abu Man sunanka Muhammad to baban wa in ka ce mishi Abu Abdullahi shikenan duk sanda kuka haɗu ba zai ce maka ya Muhammad ba sai dai ce maka Aba Abdullah ina fata an gane dan haka ka ji ga yawan alkunya dubi dai Yahaya yace huwa ibnu Abi Kafirin yace an Abi Kilaba daga Abi Kilaba Abi Kilaba yace anna Abul Malih lalle abul malihi kaga duk alkunya haddathahu ya bashi labari kala yace kunna ma a buraida muna tare da sahabin nan babban sahabi mai suna buraida fi yaumin zi ghaimin a wani ne wanda akwai jido akwai lillimi rana bata fito ba fa kala sai yace bakkiru bis salati ku rinka yin sallah da wuri fa innan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala saboda annabi ya ce man taraka salatal asri wanda ya bar sallar la'asar habita amaluhu aikin shi ya ɓaci jama'a kun ji eh mun karanta waɗannan hadisai mun yi bayanai a makonnin da so gabata ita sallar la'asar ta fi sauran sallolin daraja saboda hadisi ya zo da ya fassara ayar da take cewa hafizu ala salawati was salatul wusta ku kiyaye dukkan salloli suna da muhimmanci amma sallar tsakiya ta fi muhimmanci wacce ce sallar tsakiya ita ce sallar la'asar hadisi ya zo ƙarara ya faɗi haka to sallar la'asar manzo Allah ya ce ku kiyaye don wanda duk ya bar sallar la'asar aikin shi ya ɓaci me ake nufi da ɓacin aiki ɓacin aiki duk aikin da ka aikata ya ɓaci ina fata an gane to am na a'a duk aikin da ka aikata ai ingantacciyar magana yana magana amaluhu ba aikin wannan yinin ba to in aka waye gari a wurin ba kai komai ba kuma fa ai wannan hadisi ne na gargadi hadisin gargadi kuma umumin shi da yazo haka ake barin shi ɗaya hadisin ba shine yake cewa wanda ya bar sallah wanda sallar la'asar ta kubuce mishi to asarar kamar yayi asarar iyalan shi da matan shi da yayan shi da dukiyar shi ne abin da waɗannan hadisai ke nufi duk sanda ganganci ya sa ka bar sallar la'asar baka yi ta ba to duk aikin da ka aikata a farkon musulunci har zuwa wannan rana ya ɓaci don haka ka koma ground zero back to square one ɗaya kenan amma sallar la'asar ta kubuce maka ba da gangancinka ba to nan kuma ana nuna maka matsayin asarar da kai kama a ce ka rasa matanka da 'ya'yanka da duk abin da ka mallaka a duniya ne na haka jama'a a daina wasa da sallah musamman sallar la'asar babul azani ba'da zahabil waqti babin da ke bayani akan ya halatta a kira sallah ko da bayan lokacin sallar ya wuce idan aka zo za a yi ta abinda wannan magana take nufi shine wa'azi ne yayi wa'azi a wannan masallaci daga sallar magariba ba a tashi an yi sallar isha ba har karfe goma na dare to karfe goma na dare din nan aka tashi za a yi sallah ko ya halatta a kira sallah din ya halatta a kira sallah inna ma kawai wasu mutane ne sai su ce ai ana tsoron tashwish yakan faru don mun je Maiduguri yau shekara uku da ta wuce ina yi musu wa'azi wa'azi wa'azi sai karfe sha ɗaya saura na dare aka tashi tun daga sallar magariba da aka kira sallah sai jama'a suka hau gudu ta suka hau gudu malam musamman arna sai suka hau gudu aka ce ba lafiya gari ba lafiya na fata an gane babu dalilin da zai sa duk wanda ya rude oho shi ya ruda kanshi na'am eh eh eh na'am ah ah kiran sallar da za a yi na asuba din kawai wanda za a yi sallar shi za a kira don wancan dama za a yi ne dan a tashi jama'a to shi kan shi ladan ya makarawa zai tasa saboda haka sai a yi wanda daga shi sai a yi ikama gashi za ku ji قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة عبد الله دان أبو قتادة يتي يا كربو دغ مهيفين شي صحابي أبو قتادة الأنصاري أبو قتادة يتي سرنا من يتفيا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة wani dare ne guda muka sha muna tafiya ya zo cikin hadisin abu dauda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce alaikum biddulja fa innal arda tutwa bil laili in za ku yi tafiya ku rinka yin tafiya da daddare saboda ana takura ƙasa da daddare Allahu akbar ka gwada ko yanzu ka gani innama an samu filwa ne na one of the main seven point agenda shine issue na security in ba haka ba ka je ka ga Saudi Arabia sai sha biyun dare za ga mota za ta tashi za a tafi Madina tafiya ce kuma waddan a Najeriya ce za ta kai awa goma sha hudu ko sha bakwai ma amma da yake akwai kyakkyawan hanya akwai absolute security cikakken security ɗari bisa ɗari don ko faci motar ka ta akwai lambar da da ka buga duk inda kake kai za a zo a same ka a tsakiyar daji a zo a kawo maka lafiyayyar taya a ɗaura ka wuce kun ji inda seven point agenda suke aiki malam so many points agenda can na fata an gane tafiya da daddare yanayin ya yi sanyi shi kanshi abin hawan ko dabba ko babur ko mota zai fi samun sauki da daddare ku dubi ga ƙasa ƙaramar ƙasa makwabciyarmu Nijar ɗin nan suna da cikakken tsaro su ma da daddare yanzu sukan yi tafiya to amma mu yanzu sai dai fa a yi shahada don haka duk direban da zai tuka mota da daddare sai ya sha shaƙe ya haya kaza don ya fita daga hayyacin shi kawai baya ganin komi a hanya shine Allah ya gyara mana ƙasar mu jama'a eh matasa ku dage ƙasa za ta gyaru insha Allah insha Allah ƙasa za ta gyaru inna ma ta hannun suwa za ta gyaru wannan Allah ne kadai ya sani Allah ya taimake mu don haka da daddare ya ce dare guda suka sha suna tafiya faƙala ba'adul qaumi sai wasu cikin jama'a suka cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama law arrafta bina ya rasulallahi ina ma mu kwanta mu yi baccin ƙarshen dare at-ta'rif shine bacci ƙarshen dare ka kwana idan ka biyu sai karfe hudu na asuba ta yi sai ka kwanta to sunan wannan baccin at-ta'rif qala sai annabi ya ce akhafu an tanamu anis salati ina jin tsoron kar ku yi bacci fa ku kasa tashi ku yi sallah asuba qala bilalun sai bilal bila babban bawa sai ce ana uqizukum ni zan tashe ku ku kwanta kawai eh ka gani bilal kenan fattaja'u shikenan sai suka kwanta wa asnada bilalun zaharahu ila rahilatihi bilal shi ma sai ya jingina bayan shi da ainihin dabbar shi a cikin wata riwaya yana kallon alƙibla alfijir inda alfijir zai fito kenan faghalabat wa ainahu shi ma sai idanuwan shi suka sha ƙarfin shi suka sai bacci fanama sai ya bacci fastaiqadha annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya farka a wata riwaya wadda zamu zo mu karanta ta anan gaba aka ce sai da rana ta fito dimin hantsi ya fara bugun manzon Allah sai manzon Allah ya farka wa qaffala hajibu shamsi a lokacin guda na rana har ya fito fa qala ya rasulullah ya bilal sai manzon Allah yace kai bilal aina ma qulta ina maganar da ka faɗi ma'ana bilal ka ba mu garanti mu kwanta mu bacci kai zaka tashe mu qala sai yace ma ulqiyat alayya nawmatun misluha qattu tun da nake ba a taɓa ɗora min bacci irin wannan ba mai nauyi ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam qala sai ainihin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya fassara al'amarin yace inna Allah qabada arwahakum hina sha'a Allah ne ya karɓi rayukanku a lokacin da ya so wa raddaha alaikum hina sha'a Allah ne ya dawo muku da rayukanku sadda ya so Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى idan ka kwanta bacci ranka ake cirewa sukutun da guda sai a barka da gangar jikin da numfashi sadda Allah ya nufi bacci ya ƙare ajalinka ya yi daga nan sai ka wuce lahira bacci ya ƙare ajali bai yi ba sai ka ji ka dawo don haka ka duba ka gani da kyau in ka farka bacci sai ka je yanzu ka dawo daga wata duniya haka ne ko ba haka ba shine ran aka cire gaba daya ka ɗanɗani mutuwa sai dai ba irin waccan ba mai zafin ya bilal sai manzo Allah ya ce ya kai bilal qum tashi fa'azzin bin nas bis salati ka kira wa mutane sallah mahallin shahid kenan to amma wannan kiran sallah ba kai kadai ba fa in ka makara kai kadai sai ka samu da za ka yi sallah ka kai kadai ba za ka tashi a tsakar gida ka kwada mutane kiran sallah ba ana nufin da ladan da mamu da jama'ar masallaci da liman an makara gaba daya ba a yi sallah ba sai lokacinta ya wuce to a nan duk ka'idojinta da aka saba kiran sallah iqama da menene duk za a yi ina fata an gane dan haka bilal tashi ka kira wa mutane sallah fatawadda sai manzon Allah ya alwala falamma martafa'ati shamsu yayin da rana ta riga ta ɗaga wa biyabat har ma ta yi haske irin haskenta na hantsi din nan qama fa salla sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya salla sahabbai shi sabi shi salla dan haka ana rama kiran salla lil fawaiti sai dai kuma lil jama'a idan jama'a ne za su to idan kuna tafiya jama'a sai kuka tsaya a wani ƙauye za ku yi sallah za ku yi sallah a masallacin su ko za ku kira sallah a wannan wurin gaskiyar lamari ba za ku kira sallah ba domin ita wannan sallah da za ku yi ba ita ce ratibar sallah ba masu masallacin sun riga sun kira sallah amma a kuna tafe ne a sallah a daji sai ya kama kuka yi fakin kuka tsaya wani gari ko wani daji yadda ba sallah aka yi a wurin ba ba masallaci ba ne sai kuka zo za ku yi sallah babu laifi a samu wani cikin ku ya kira sallah ina fata an gane babu man sallah bin nasi jama'atan ba'da zahabil waqti babin da ke bayani akan hukuncin wanda yawa mutane limancin sallah a jama'ance bayan lokaci ya wuce lokaci ya wuce kamar yadda ya faru ga kissa Bilal din nan ko amma dan ka gane Bukhari yana da hadisai da yawa zai kawo wani hadisin ne daban wanda shi ma zai tabbatar mana da cewa ko da lokaci ya wuce liman zai iya hada jama'a su yi sallah قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام an yahya an abi salama an jabir ibn abdullah anna umar ibn al-khattab ja'a yawm al-khandaq ba'dama gharabat ash-shams jabir dan abdullah yace umaru dan khattab Allah ya kara mishi yarda ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a ranar yakin khandaq wato ranar yakin ahzab to tambayar ita ce ranar yakin ahzab rana ɗaya ce a'a sai ka ce kenan a wata rana daga cikin ranaku ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ko kuma yana ishara zuwa ga ranar da asalin hadisa ta faruwar da Allah ya tarwatsa waɗannan kafirai faja'ala yasubbu kuffara quraishin sayyidina umar ya zo wurin manzon Allah bayan rana ta faɗi sai ya rinka ɗura zagi ga kafiran quraishawa qala ya rasulullah yace ya manzon Allah ma kittu usalli al-asra ma kittu usalli al-asra da kyar na samu ne sallar la'asar ma'ana ta ɗaya kenan ma kittu usalli asra da kyar na samu ne sallar la'asar ina ma'ana haka na yi sallar kafin lokaci ya ƙure ko to ma'ana ta biyu fa ban samu na yi sallar la'asar ba ma har yanzu wannan ma'ana ita ce ingantacciya har yanzu fa ban yi sallar la'asar ba hatta kadati shamsu ta har sai da rana ta kusa faduwa to kaga anan kuma zaka dawo ka sawwaba fassara farko kenan wato ban samu damar yin sallar la'asar ba sai da ainihin rana ta kusa faduwa to sanda ya zo yana maganar fa rana ta riga ta fadi qala annabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya ce to kai kenan kai san barka da kai kai kayi sallar kafin rana ta fadi wallahi ni kuwa ma sallaituha ban sallaci ita la'asar din ba ma fa qumna ila buthan sai muka tashi muka ainihin gangara wani kwari fatawadda'a lissalati sai annabi ya alwala domin yin wannan sallah wa tawadda'ana laha mu ma muka yi alwala domin yin wannan sallah fa sallal asra sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sallaci sallar la'asar ba'da ma gharabati shamsu bayan rana ta fadi thumma salla ba'daha al-maghriba sannan sai ya salla maghriba a bayanta wannan sallar da annabi ya yayi ne tare da jama'ar da basu sami yin sallar ba su ma mahallin shahidin kenan da yace man salla bin nasi jama'atan ba'da zahabil waqti sallar la'asar ce kuka zo za ku yi ta karfe bakwai da rabi na yamma bakwai da rabi kun ga rana ta faɗi to amma dukan ku ne masallacin ba ku samu damar yin ta ba a ce misali kun tafi jana'iza ne kun baro makabarta kafin ku iso gari har lokacin sallar magariba yayi kuna ganin cewa za ku iso ku yi sallar la'asar ba ku yi la'asar ba in kuka iso sai ku yi sallar la'asar sannan kuma sai ku tashi sai ku yi magariba ina fata an gane wa alaikum salam wa rahmatullah eh mm eh bai halatta ba kam ana tafi a mota wai to driver ya ki tsayawa me ya kamata ka yi sai ka yi sallah da gwargwado yadda hali ya hukunta maka kana nan a cikin mota amma abin da yake faruwa da ba za ka yi saurin hukunta wannan ba galibin mutanen mu a ƙasar nan suna da jahilcin waɗannan hukunce hukunce ba sani ba mutane ba san ya halatta a yi sallah a kan lokaci ya halatta a yi sallah a cikin mota saboda tsoron ƙurewar lokaci ba ba su san ya halatta a yi sallah a jirgin sama saboda ƙurewar lokaci ba misali da yawancin alhazan Najeriya in aka ɗibe su da daddare kafin a isa jidda asuba ta yi karfe takwas ta yi wani lokacin har karfe tara na safe sai a isa jidda karfe tara na safe sai ga alhazai suna ta alwala suna yin sallar asuba idan ka ce musu ku yi sallah a jirgi sai su ce kai akramaka Allah ai bari dai mun sauka ma yi bai natsu ba shi abin da yafi natsuwa shine bari dai in ya sauka ya manta cewa lokacin da aka tashi daga Najeriya karfe sha biyu na dare, lokacin nan ba ya yi daidai da na Najeriya ba ne. Sha biyu na dare na Najeriya a lokacin karfe nawa ne a Saudiya, karfe biyu na dare. To kun ga a daidai karfe biyu na dare na Saudiya za ku tashi, sadda za ku isa tafiyar da za ku yi ta awa nawa ce, ta awa hudu ko awa hudu da rabi ko kuma awa biyar da gwargwadon daga garin da kuka tashi. to kafin jirgi ya ciku kun sauka da a sallame ku a fito da ku sai ga karfe bakwai karfe takwas ta yi ana kan jirgi din nan idda kake kawai sai kai Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala falah qad qamati salatu qad qamati salah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah sai kai sallaka Allahu akbar ka karanta fatiha da sura kana nan a zaune akan siddin jirgi in ka zo wurin ruku'u sai ka dan dafa ka dan yi kasa ka dan in ka zo sujuda ka dafa ka yi kasa fiye da haka shikenan kai sallar ka ana fita baka da matsala ina fata an gane to abin da yake faruwa galibin transporters na Najeriya masu manyan luxurious bus ba musulmi bane kuma direbobin kaga yadda suke ka je mando kaga yadda ake shiga wani direban sai an kama hannun shi da tatata haka an dora shi saboda sai ya sha abu ya buga kanshi ya shaƙa ya cusa ya cusa don haka baya gani wai sai a ce in an hau sikiyari wai idan shi zai bude saboda Allah jama'a in an hau sikiyari wai da ya kama sikiyari idan shi zai bude haka za ga za a kamo hannun direban fa magyar magyar magyar a ɗora shi akan sit wai in ya hau idan shi zai bude yanzu wannan direban wa yake magana ya tsaya sallah asuba babu to sai ka ga lokacin sallah yayi sai kai sallaka kana zaune cikin mota alwalafa in ta samu kai in kana da ita in baka da ita fa kai haka wa man lam yajid ma'an wala mutayammaman suka ce fa arba'atul aqwali yuhkaina madhhaban yusalli wa yaqdi aksa ma qala maliku wa ashhabu